بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه. كما يندع كراتون نجيا سورة فاتحة الكتاب يا جباتا muna da sauran aya daya kafin mu tattama suran mu shiga suran da yake gaba mun dauki janibin wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa tafarkin su shine siratal mustaqim mun ji irin bayanan da malamai suka yi da kuma yadda Allah ma ya warware mana hakan cikin Qur'ani yace الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ودعما ففيها تشهدين فريق في الجنة وفريق في الصعيد أقويت أن الجنة أقويت موسى إذا الله يكاو بياني أن الجنة سيكاو بياني أن موسى sabila da in Allah ya kawo bayanin yan aljanna ka ka kankance ka ji daɗi a ranka to sai Allah ya kawo maka bayanin in ka sabila da tsoratar da kai ka zauna ma bainal khawfi wa raja tsakanin tsoro da kuma kwaɗayi wato abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da kamar yadda za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala ta ka hadisi na zakiya وجوه يومئذ خاشعة عاملة نائبة فلانة حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع هذا ألا يكاو آيوين كافرين لكما abin da Allah ya tanadar musu na azaba amma a ƙarshe sai Allah ya kawo magana mu da yuzu yawma idin nahima bi ta'ri qawabiya fi jannatin 'aliya la tasmu fi hadar to a nan Allah ya kawo bayanin muminai mutanen kirki da kuma hanyar muminai mutanen kirki ya bayyana cewa babu wani mumini babu wani wanda zai yi imani da Allah sai ya zama da akwai wakila tsakaninsa da Allah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة wasilan nan kuma tsari kala-kala ne ya kawo wasila cikin annabawa wanda sun suke dauke da risalar samawiyya min annabiyina annabawa shugaban su shine annabi Muhammad wasu dikina ya kawo wasila na siddiqai shugaban su shine sayyidina Muhammad wa salihina wasila na salihai to salihai idan sun samu kamalin samaha to sun samu wilaya to in kuma sun samu wilaya mu a wajen mu bisa ittifaqin da muka samu daga wajen magabata shugaban majalisi ne Maulana Sheikh Ahmad Tunda Allah ya ga dama ya saka Annabi Muhammad shi ne karshen wanda ya turo cikin annabawa kuma ya zamo shi ne shugaban annabawa haka Allah ya ga dama ya sa Shehu Tijjani akwai waliyai a gabansa amma kuma sai Allah ya zaɓe shi a matsayin wali shugaban kuma na waɗannan waliya sabila da aka in kana shaka kana kokon so sai ka tuhuma Allah dan me Allah ya yi haka mashi'atun lahi kuwa fawqa shakki wa qur'ani dan daman Allah ya fi karfin a yi shaka ko a tuhuma Allah a ce masa dan dama idan an ce wa fadilina idan mutum yana makani na salaha to yana dadda makani na wilaya sabila da salihi ta iya yiwa mutum ya zama salihi ne kuma waliyi ne a cikin kawarikul ada guda shida dama daga matsayi ne na na salihai to in suka gangara sai su samu matsayi na waliyai matsayin salihai shi ne ma'ula abinda Allah ya kan ba su na matsayin su na kharij al'ada abinda yake ta al'ada ya karfin hankali shi ne ma'ula daga mauna kuma suna gangarawa sai su samu wilaya wilaya kuma shine bayan sun samu kamala ta wato aikata duk abin da Allah yake su na fara'i kuma ka karaba ilayya abiyu shi in ahabu ilayya bi masawatu alayhi sannan kuma sun yi ziyada bin nawafil wala idza rabbi wa taqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabtu fa idza ahabtu kuntu sabra alladhi yasma'u ila yasma'u to Allah zai kawo mana wannan sai ce zai kawo ɗayan shafi sai ta gairu gairu mabuda alaihi a wannan tafiya banda wanda Allah ya yi shi da su to kuma mun tabbai Allah Allah zuwa ya yi shi da su cikin suran magana sai Allah ya baka dai mana sai ai wanda aka yi shi da su nan ya hudu kuma abin da yasa aka yi shi da kullum a kan annabi Muhammad ila da yahudu kafin a turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zamo suna suna suna suna ce duk abin da ya same su sai su kira annabi Muhammad kamar yadda Imam Qurtubi ya kawo wannan hadisi a karkashin ayan ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستكبرون عن الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين إمام قرطبي يكاوي في دليل جزاء الله يتقدر أن آية يهوداوا kafin a turo manzon Allah suna ce duk idan ya ke tada su da makwabtakarsu wato ‘yan uwansu abokan gabansu suka ce Allah na roƙonka don annabin da kai alƙawarin bi ko Allah ka taimake شكرا في أمر المشير فجينا بمن قدم المعبوع عن قدم المشير دون ذي قبات الدم الله تو يدعى أن أنت سمع يروس إلى الله يتي الله محمد يسلم wannan kuwa ya kasance to bayan sun za ma suna ta tsammanin annabi Muhammad zai su kai da cikin bani Isra'ila a tsammanin sai suka ga annabi Muhammad ya fito ba cikin bani Isra'ila ba sai suka ce ba su yi ba su gani ba yaya Allah bai musu haka su da suke da alkawari tsakanin su da Allah su ya'yan Allah ne na hannu abna'ullah wa abiba'u sannan kuma matsayi na annabtan da ya kebance duk duniya ba wanda zai kai wannan annabi matsayi sai ya ce ya turo cikin mu sai ya turo cikin wasu larabawa wanda ba san su ba sai suka ki sai suka bi littafin su ma suka guggoge sifofin manzon Allah suka guggoge suka guggoge suka tattauna to sai Allah yake ce walamma ja'ahum kitabun min indillah lokacin da littafi ya zo musu daga wajen Allah sanin da Allah kuma littafin yana gaskata abin da yake wajen suna a taurata da jila wa kanu min qabl yastaqiruna ala alladhina kafaru kuma kafin a turo annabi suna neman nasara idan za su yi yaki a kan abokan gaba amma falamma ja'ahum ma arfu kafaru lokacin da abin da suka sani aka faɗa musu ilimin sa a cikin littafin sai mun suka bari ne suka kafirce da shi Allah ya ce to fala Allah ya ce wa ina dai Allah zai tabbatar mana su ne mabdul din ne ke bi ta masharau bihi an kusurau an yakuru bima anzalallahu bagiyan an yunajjil Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi fadaa'u bi ghadabin ala ghadabin to ka babu gadalin alagadin sai suka zama al-mabduri alaihim dama al-mabdur ismul maf'ul ne na mene na gadiba yasibu ghadaban yayi fushi yana fushi masdarin sa shine fushi al-mabdur shine al-maf'ul alladhi waqa'a alaihi fi'lu al-fa'il to al-mabdur alaihi sabila da mene Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin sun wayi gari da fushi akan fushi sai Allah ya tauce bi na azabun gani lalle Allah ya tanadar da azaban wulakanci wa kafirai to kun ga mene yahudu su ne waɗanda suka fito da wannan hali na koyi sufan manzon Allah bayan sufan manzon Allah sun sani ba yahude ba shine kadai mai jan kundi ba a'a ba yahude ba shi ne kadai banu isra'ila ba a'a akwai masu hali na yahudawa da aƙida na yahudawa kuma suna tare da yahudawa su ma yahudawa ne sabila da mene sabila da duk wanda kowaye shi zai na koya sufan manzon Allah na koya darajar manzon Allah wallahi bai rune ne kuma in ma ya ce shi musulmi ne ƙarya yake shi dan kwangilan ya rune tunda maganan nan dai da yahudu Allah ya yi fushi da su akan maganan tawassuli ne da suna tawassuli da manzon Allah to sai yahudawan suka sami yan uwa a cikin jama'a wanda jama'a suna kai su musulmi gashi nan Allah ya nuna mana dole da akwai tawakkuli dole akwai wakila tunda ya ce siratal ladina an'amta alaihim bai ce siratal lahi ba ko kuma wani siratu ba sai ce siratal ladina an'amta alaihim kuma ya faɗa mana alladina an'amta alaihim din nan to ya tabbatar mana da akwai tawakkuli sai ya gudawa mu ɗan uwa wanda suka ga kusan gidansu suka ce ai annabi totali ma ba za ka ce Allah ya maka dan annabi Muhammad in ka ce Allah ya maka dan annabi Muhammad ka yi shirka bila da annabi Muhammad bai kai wanda da ka ruka a wajen Allah da yi ka muka ce ina dalilin ku na faɗin mutum ba zai ce Allah ya ba shi don annabi ba suka ce su dalilin su kenan Allah ya ce wa idan ta an tafasta inda ba in da ka nemi taimako ka nemi taimako da Allah sai ya zaka ba za ka ce a baka don annabi ba sai muka ce to in ko wannan ne annabi shi ya koyar da yadda ake yi in dai ka wasu ne shi ya koyar da yadda ake yi wani mutum annabi yana da sahabbansa sai wani makawa ya shigo yana shigowa ya fi kusa a gaban manzon sai ya rasu da ba ina son kamar halin ku na annabawa Allah ya tafiyar min da gani na kuma ina da fadayin da ci gaba da gani a duniya manzon Allah ya ce ba za ka yi hakuri na roƙa maka aljanna ba sai ce ai ya rasu da zai duka da ka iya da ka iya ka roƙa min gidan kuma ka roƙa min aljanna yayi waye sai manzo Allah ce kai ya doda kai ya doda annabi ce kai sallan na jira raka a juyai annabi ce in ka idan ka ce Allahumma jama'a ku Allahumma inni atawajjahu ilayka bi nabiyyir rahmah يا نبي الرحمة إني أتوصل بك إلى ربي أن يرد لي Bai sallah ya zama ce ya Allah ina na fuskance ka da annabi Muhammad. ba fa shi yake ba annabi ne ce abin da zaka faɗa kenan in kana so a mayar maka da shi yace Allah na fiskance ka inni atawajjahu bika ina fiskantan ka bi nabiyika Muhammad nabiyyur rahma da annabinka Muhammad annabiyur rahma sannan yace ya Muhammad ya kai annabi Muhammad inni atawaffalu bika ila rabbi ina kamun kafa da kai zuwa wajen ubangiji kan yi mayar da gare wannan hadisi daga wajen sayyidina ali a wajen sa aka karɓi wannan hadisi imam ahmad ya rawaita wannan hadisi imam zahiri ya rawaita wannan hadisi ba mu ji wani malamin da ya fito ya illata wannan hadisi yake wannan hadisi karya ba sayyidina ali ya ce zamani bai tsawaita ba sai ga wannan makawar ya fito kamar bai taɓa makanta ba ya warke saboda ya yi tawassuli da annabi muhammad abin da yahudawa da suke yi sannan suka koya sabila da koya suka manzon Allah suke to kun ga duk wanda zai ce kar a yi tawassuli da manzon Allah ne ke yi ko ya suka manzon Allah ke ko ya darajar manzon Allah ke man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ya zama bai hude shi ma ga kuma hadisai daban-daban muka ce to ai ga hadisi ma ba ma da manzon Allah ba an yi da babban manzon Allah sai malamin ya rubuta littafi zai ce ai babban manzon Allah da aka yi da shi yana nuna alamar to su sun yadda tawakkuli na alabi da annabi amma in yana raye bayan ya mutu ba za a yi tawakkuli da shi sabila da ai hadisin da ya nuna tawakkuli din an ce hadisi ne na sayyidina Umar sayyidina Umar bayan manzon Allah ya yi wafati fari ya same su mai ƙarfi sai sai na umar yake ce kun inna kunna idza asrabna natawassalu ila allahi bi nabiyina fa yaskina mu mun zamo idan fari ya same mu mai tsanani muna tawassuli zuwa ga Allah da Annabi Muhammadu Allah sai ya gayar da mu sai ce wal ana natawassalu ila allahi bi anni nabiyina amma yanzu muna tawassuli zuwa wajen Allah da babban manzon mu Annabi Muhammadu wa huwa abbas shine abbas sai abba ku sai ka roƙa mana Allah Allah ya ba mu sai suka ce to ai tun daga wannan hadisin sun yadda ana da wasu da annabi amma in annabi na raye amma idan annabi ya yi wa bati ba za a yi wasu da shi sai malamai suka yi sha suka ce ƙarya kuke Sidna Umar ba wai yana nuna ba za a ji tawassuli da annabi a wannan lokacin bane yana nuna cewa a wajen babu sauran jama'a ne ai akwai sauran jama'a akwai su sayyidina Usman a wajen akwai su sayyidina Aliyu a wajen akwai su Abu Dharr al-Bukhari a wajen akwai su Abu Huraira a wajen akwai su Amr bin al-As a wajen akwai su Khalid bin Walid a gurin amma bai nuna Khalid bin Walid ya ce Khalid bin Walid kai mana addu'a sabila da dani sabila da matsayinka a wajen Allah sai ya nemo bakon manzon Allah Ja'far sai nuna ashe ba wai da annabin kadai za a yi ba har da duk wanda yake da kusanci da manzon Allah idan da ka yi tawassuli ka duba jama'a ka duba wanda yake kowa kusanci da manzon Allah sai ka yi tawassuli ko da baka ambaci annabi ba albarkacin dangantakan da wannan mutumin yake da shi da annabi Muhammad Allah zai zama ka bukata malamai suka ce ai na Umar bai ce kar a tawassuli da annabi shi ke nan sai ga maliku imam malik illa su yi magana sai su ce bijahin nabi alfarman annabi sai muka ga imam shafi'i ma za su ce bijahin nabi sai muka ga dukkan a'immatu a'immatul arba din nan shugabanni guda hudun nan babu wani jagoran da bai yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ke nan sai suka fito suka ce a'a ka yi tawassuli da sai muka ce to shi kenan tunda mun samu sabani da ko anan mu je a sabanin mu sai suka ce bayan kar mu yi tawassuli da annabi kar mu ce Allah ya ba mu don albarkan annabi dan su a wajen su annabi baya da albarkan da za a sai muka sake ce a hankali sun ji kin ku ne fito a hankali kiyayyen ku da annabi zai fito a hankali yahudancin ku zai fito tun daga can kun dawo na sun ce kar a kar a nemi albarkar manzon Allah a garin nan sai da aka kira malamin da yake ba na dade ina faɗa muku annabi Muhammadu ba a neman albarkansa ba annabi Muhammadu ba zai baka albarka ba wani kuma yace annabin albarkansa zai ci ba ya baka a'udhu billah ga annabi Isa ma yana cewa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma kuntu annabi Isa yana ce Allah ya saka ni ne albarka amma ga bawahaji da yake ikrarin sunna yana ce annabi Muhammadu ba za ka ce a baka dan albarka ga kuma kaf sahabbai babu sahabin da bai nemi albarkacin annabi Muhammadu ba da hadisai sahihai masu ƙarfi wanda duk ƙaryar mutum bai zai rubuta ina da nisa ba mu fara zuwa kan hadisin sai da tana asma'u binta a cikin su abubakar wanda a wajensa akwai jubban manzon Allah jubban manzon Allah shine wani kaman baya wanda manzon Allah yake yafawa idan zai fito bayan manzon Allah ya yi wafati a bayan na wajen sai da Aisha bayan sai da Aisha ta yi wafati a bayan da wajen sai da na Asma bintu Abi Bakr sai da na Asma bintu Abi Bakr duk lokacin da mara lafiya ya zo yana rashin lafiya sai ka jika a bayan manzon Allah ka bashi ka ce ka sha albarkacin a bayan manzon Allah da ka warke haka ko idan an jika an bayar ma mara lafiya ko yau zai mutu to an daga mutuwar mai sai dai gobe ko jiya wa ma min min marijin yashrabu illa wa shafaqu Allah ba wani mara lafiyan da zai sha ruwan wannan jubban na manzon Allah sai Allah ya warkar da shi daga cutar da warke wannan hadisi ne ko yi imamu muslim ma shi ya fitar da wannan hadisi kun ga ashe kafin a isa kan manzon Allah ma ga shi rigan da manzon Allah ya saka rigan ta zama tana da albarka ana shan ruwan riga al'ada ana shan ruwan riga ne me yasa idan rigan na annabi ba ta da albarka to mutum ba da lafiya sai ya jika rigan sai sha kun ga ya kara ya kara ta kai su barzaku to to ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ake jikawa a ban mara lafiya kun ga digan manzon Allah haka faratuna na manzon Allah idan ya yanke sahabbai suke raba faratuna su tauna faratunan kamar nama su cinye a cikin sabila da mene sabila da sun san a jikin faratunan manzon Allah akwai albarka sannan haka ruwan alulan manzon Allah baya tafiya a kafa takadu sahabatu an tafsila ala wudu'i sahabbai kaman da su yayi a tsakanin su saboda ruwan alulan manzon Allah ba ku bari ruwan ya taba kasa da su kare su sha haka kakin manzon Allah ko yawo manzon Allah yana tofarwa kafin ya je gasa sahabbai sun tare da hannayen dama suna nan a gaban manzon Allah kamar mayu suna jiran kawai manzon Allah ya yi musu su fashi albarkan manzon Allah a an kara suke a kan ruwan alolan manzon Allah kamar da su tura takobi su kashe nuna ba su bari su kofi ya haka manzon Allah yana a haƙi da su faru kafin wannan na sha wannan na shafawa a jikinsa kowa yana neman albarkan zatin annabi Muhammad a cikin sahabbai masu tsarki sahabban da tun daga duniya Allah ya yarda da su Allah ce da kan radiyallahu anhu mu'minin ibnu bali to ga yardadin da tun daga duniya an ba su certificate din aljanna amma suna neman albarkan sayyidul wujudi annabi Muhammad amma yanzu ga wani ya fito ya ce a'a kar a nemi albarkan annabi ba za ka ce Allah ya baka albarkar annabi ba idan ka faɗa to kai din nan dan bid'a ne idan ka faɗa kai din nan mushriki ne to sai su zai ku kawo hujjar su ta yanda Allah ya hana su su nemi albarkar annabi su kawo ba wani abu bane ya haddasa muku wannan abin illa wata kafiran littafi wanda take koyar da kafirci sunan wani littafi wai wai akilatu tauhid ko na Muhammadu bin Abdul Wahab kitabun tauhid kitabu sharri wa kufri don sun littafin babu abin da ya tara sai dai ya hana ka kai ka wata wasu da annabi ya hana ka kai gaban miki da annabi ya hana ka kai ziyarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce maka Allah na sama iyakan abin da littafi ya bambake duk duniya babu malamin kirki kwaya daya da ya ce kar a nemi ka barurki da manzon Allah babu ibn taymiya ma da yayi wannan tafsirin ya dawo in kana son ka ga bayanin sa dangane da tawassuli da tabarruki ka duba qa'idatul jamila qa'idatul jamila fi tawassuli wal wasila da ka ga bayanan da yayi ya nuna cewa tawassuli da annabi Muhammad da gurbin manzon Allah babu laifi mutum yayi sabila da kamun kusanci da Allah subhanahu wataala annabawan da suka jige ma aka yi tawassuli da su Allah ya faɗa mana yadda ake tawassuli da su wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul baqara dangane da dangane da jama'an jama'an jama'an annabi Dawud wanda Allah ya ce za su zo da da wani akwati fi basiyatun mimma taraka adu musu wa adu qabula ta'dilu malaika a cikin akwatin akwai sauran abin da alayen annabi Musa da alayen annabi Haruna suka bari wanda mala'iku suka ɗauke wannan abubuwan da ce wa'annan abubuwan ba su da albarka da mala'iku ba za su wuce ba kuma addinin musulunci gaba ɗayansa karanta kafinsa kamar yadda muka faɗa a gaba yana yana ɗaure ne akan igiyar tawassuli ana yanke tawassuli to an yanke addini hatta sallan da kake tawassuli kake idan kana sallah idan kake kalla gabar gabar din nan a nan a gabar Allah yake fa aina ma tuwallu duk yadda ka kalla Allah yana nan zatin ubangiji na nan amma sai aka ce ka kalli gabar in ka juya ka kalli yamma za ka ba ba me za ka ce ka kalli gabar sabila da anan aka aiki manzon Allah kana tawassuli da gaba da kaki da kasu in dai gabar ka kalla to ka kalli garin sa Annabi Muhammadu muddin garin sa Annabi Muhammadu ka kalla kuwa to ba Allah ka fiskanta ba anan Annabi Muhammadu ka fiskanta shi ya san yadda Allah yake shi zai kai ka haka yadda sun da ka tashi ka je aikin hajji to ka tafi ka tafi duniyar da wasu kenan kana zuwa aikin hajji dan idan ka je ba ma da wanda suka kai annabi za ka yi tawassuli ba da wanda ko takalmin annabi ba su kai daraja ba da su za ka yi ta tawassuli dan idan ka je dole sai ka yi safa da marwa inna safa wal marwata min sha'airi al-bahr faman hajja al-bayta aw itamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima faman tatawwa khairan fa inna allaha shakurun alim to wannan safa da marwa me yasa ake yi me yasa Allah ya wajabta dalilin kenan neman albarka neman albarkan sayyidatuna Hawwa uwan matan Annabi Adam neman albarkan ta ne yasa ake yin safa da ruwa kabila da lokacin da ta shigo garin Makka babu wani mutumin da yake zama a garin Makka yake rayuwa a garin Makka lokacin da lokacin da lokacin da ba ba sai da suna hawa wa kai kasar ba ba sai da suna hawa ba sai da suna hajara duk wanda zai gaba da mara sai da suna hajara yake kwaikwaya kuma tawassuli da gurbin ce yake domin lokacin da sai da suna hajara da ita da annabi ibrahim suka shigo garin makka daga karshe annabi ibrahim ya juya yake zai koma ta ce yayi za ka koma gashi ina ɗauke da ɗa ƙarami gashi babu mai tsaye min cewa gashi babu kowa a nan ya ce Allah ne ya mun umarni na biya shi kuma ka zauna nan sai ta ce tunda Allah ne ya maka umarni ka tafi sai biya zai koma can sha ita kuma ga tana a garin maka ta gida da maka ba a ruwa a garin maka babu shi da rikai tsananin zafin rana ne a eriyan babu ruwa kwata-kwata shi yasa ba a rayuwa a ga ta kuma lokacin ta aiki annabi Ismail a ƙasa. To saboda imuwa ga ɗan na ta kuka na jin kishi ta saka ɗan a ƙasa ta hau kan dutsen safa da sauri ta hau kan dutsen marwa da sauri sai da ta je ta dawo to bakwai tana zirga zirga wai ko za ta ga wani wanda zai kawo mata ɗauki daga ƙarshe annabi ismail na kuka ƙafafuwansa suna buga ƙasa suna buga ƙasa kawai yana bugan ƙasa sai kawai ruwa ya ɓalle daga ƙasa aka ce ruwa ya ɓalle misalin a ce wani fayar babban ruwa ya ɓalle haka ruwa ya ɓalle yana ta gana ruwa aka je zai suna hawa a sai suna hajara ta zo ta gani sai ana ta aka ce tana taɓa ruwan tana ce zamzam al-mubarak zamzam al-mubarak a wani magana tana ce barkatu nabiyyi akhir zamani muhammad barkatu nabiyyi akhir zamani muhammad tana taɓa ruwan aka ce tana ce masa zamzam mubarak sai ruwan yana kaɗa yana kaɗa sai zama ce ɗan kai ne ne ne ke aka ce ba dan wannan abin da ta yi bada duk duniya sai an sha ruwan zamzam to idan ka je makka baka da aikin hajji sai ka yi sa'ayi na safa da marwa wanda ya fara sa'ayin safa da marwa kuma waye sai da tuna hajara ce ta fara yi idan ka yi ita wato ka kwaikwayi ka nemi albarkan yin da ka yi to ka sa idan ka je aikin hajji ma ka je yin ta wasu biyu da kake da sawa idan kuma ba ta wasu ne ka je ba sai ka yi a garu ko ba haka ba nan kuma ba ta yi kaje ba sai kai a garu ai a garin kuma akwai masallaci ko ba haka ba masallaci da yawa ma masallatan sunna sai kai a garu akwai duwatsu sai ka je ka hau duwatsun amma aka ce sai ka je garin maka hajarul aswadi hajarul aswad wanda ake sumbantan hajarul aswad shi ma ba komai bane wani dutse ne wanda wani annabi ya saka wannan dutse Allah sai ya saka albarka ma wannan dutse sabila da wani annabi ya saka aka ce da ajalul aswad din fari tun ne dutse sabila da yawan zunubi ba shi sai dutse ya koma ba kir sai aka ce idan ka je da ka tumbaci ajalul aswad da ka nemi albarkan wannan annabin da ya saka saka wannan dutse sannan akwai makamu ibrahim makamu ibrahim din nan kuma ba wani abu bane annabi ibrahim ne ya tsaya a wajen da aka je makamu ibrahim nan ma ka yi tawassuli da gurin da annabi ibrahim ya tsaya to kun ga a idan ka je maka ma gaba ɗaya ayyukan da za ka yi tawassuli shi yasa malamai suka ce idan ka je maka ba ka je madina ba ka tafi yawon kallo ka je banza ka dawo banza ka je maka ba ka je madina ba ka je banza ka dawo banza domin ka zo ka raye sha'a'ir sun wanda ba kai wanda yake kwanci a madina ba wanda yake kwanci a madina kan nan kabarin manzon Allah ibnu taymiya yace la samawati sabbi ولا العرش ولا الكرسي ولا كل شيء يساوي yace kabarin annabi wane maka makan wa makka da kafirai sun shiga sun fita a nan masallacin da kafirai goma ka sun tsaya a nan kabarin annabi muhammadu da gunki bai taba tsayuwa a gurin ba kabarin manzon allah ne yake kwanta a wajen imam bukiri yace ladi bai adilu kurban damma a abamu طيبة لمنتشك منه وهو babu turaren da kowane bigiran da zai yi dai ne da kasan da wato annabi muhammadu yake kusa to a ne za ka yi kan sanje duka ne za ka yi duka abin da za ka yi a kai aikin sanje da wani ai hajar al-aswad dutse ne kun ga halittar Allah ɗakin ka'aba ɗaki ce halittar Allah ce ko ba haka ba sa'ayi tsakanin safa da marwa dutsen safa da dutsen marwa halittun Allah ne to duk wani halitta kuma babu halittar da ya kai manzon Allah to in za ka yi tawassuli da wani shan to annabi Muhammadu shi ya fi cancanta wai sai aka ce wai ai ba za ka yi tawassuli da annabi wanda ne ka yi tawassuli da aikin ka kyakkyawa aiki da kai ni wani aiki kai ka sani an karba ko ba karba ba har kana da wani aikin da shi ne da kai kai ta wasu da shi ka sani an karba aikin ko ba karba aikin ba ba ka sani ba mu a anguwan mu akwai wanda aka kawo muka aliyan turmin zane a masallaci tsaban kalfi ya ɗibi da kawo turmin zane ya ce muna kai turmin da wannan turmin zane Allah ya biya mana bukata wai aka ce saboda ne wai saboda turmin zane ai aiki ne na gari aiki ne salihi da gari tun da aka suna da wasu da wannan turmin zane a wajen Allah a'udhu billah fa'itar maganin halitta ne ko to duk halitta ka so kan kuma in an tara babu ya annabi muhammad to inda abin da da a yi tawassuli da shi duk girman sa duk darajar sa inda abin da da a yi ni albarkan sa duk girman sa duk darajar sa to a bayan manzon Allah sabila da haka sai mu gane cewa suna koya darajar annabi muhammad ko ba su koyewa sannan haka idan ka gangaro sai ku ji muna ta jayayya mu mun ce annaba haske ne su ce a kafau annabi ba haske ba sun boye darajar annabi ko ba su boye ba malaman ku sun ce mana iyayen annabi annabi zai ce shi zuwan aljanna ne su kuma a kafau sun ce iyayen annabi ma a wuce sun ce annabi ko ba su ce annabi ba sun ce annabi to da su da yahudu sun zama ɗaya sun zamo almagdubi alai yasa Allah ya koyi mana komai Allah ya faɗa mana dama a cikin musulmai da a samu wanda za su kwaikwayi yahudu halin su da na yahudawa babu maraba amma kuma su bambancin su da yahudu sai su go sai mu kuma sun fi yahudawa illa sabila da yahudawa abokin gaba ne wanda suke waje abokan gaba ne a jeji amma su waɗannan da za su saka rigar musulunci da ce mu musulmi ne mu kaza ne mu kaza ne to su abokan gaba ne a cikin gida illan su yaba abokan abokin gaba ne su to waɗannan su ne a mahmudu alaihi al-yahudu allazina yaquna fadail an-nabiy وصفة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في كتبهم wanda suke koya dukan manzon Allah da yake cikin littafin yanzu yadda za ku san da waɗannan kishiyoyin man da Yahudawa sai suke duk wani abin da za a koya darajar Annabi Muhammad annabi duk wani abin da za a koya darajar manzon Allah to annabi suke saboda mene sabila da mun fito mun ce mun yi maulidi don manzon Allah don girmama aikuwan manzon Allah sun ce mana a a mu dan gidi a gwamna ya fito ya yi maulidi don an aika masa a sun taru wannan kuma sun da sabila da duk wani taron da za a yi ma wani abu da aka samu to maulidi ne na abu in gida ne ka gina ka tara mutane kai murna to kai murnan maulidin wannan gidan ne idan aure da ka yi ka tara mutane sama da ɗaruruwa ka ba su kati ka saka riga babbar riga kana yaƙe ana ce ango kana murna to maulidin amaryan ka kake maulidin samuwar amarya a gidan ka kake to amma mun mun tara mutane mun ce ni idan manzon Allah a mun mun halaka mu ba ta ne mu ɗan bid'a ne su kuma sun tara mutane sun yi taro a banzan bazara abin da bai kai annabi ba su kuma su ne dan ahli sunna jama'a suna son manzon Allah ina kan manzon Allah ne muka zaga gari a maulidi muka ce mun yi zagaye ne dan manzon Allah suka ce ba mu da hujja muka ba su hujja suka ce ba su yarda ba ana nan ana nan shugaban kasa ya zo suka fito kafin su mazansu da matansu suka tsaya a titi suka yi rali suka yi murna sabila da shugaban kasa ya zo mu mun fita ma manzon Allah sun sun fita ma shugaban kasa yanda muke tsalle muna murna muna ya rasulullah ya rasulullah irin yanda banu najjar suka zo suna nahnu jiwarun min bani najjar ya abbaza muhammadin min jadi suna murna suna buga mandiri haka muke zakawa ya tabbata banu najjar sun zo wajen manzon Allah suna buga mandiri suna shauki suna ce nahnu jiwarun min bani najjar ya abbaza muhammadin min jadi lokacin da manzon Allah ya zo madina ya tabbata wasu kabilu sun zo daga banin najjar wanda tsofi ne manya ne da suke zaga gari suna muhammadu ya rasulallah muhammadu ya rasulallah muhammadu ya rasulallah ya tabbata matan madina da yara da manya sun fito yazhudna wa yanshudna yuzghidna wa yanshudna suna buɗa suna rera waka suna ce dala albatu alaina min saniyati wa qafar to mu ma mun fito mun yi irin wannan a cikin mu ma an samu wanda yake tsalle yake shauki yana ce ya rasu Allah ana ce mana mahaukata ne sai ga shi ranar karar za ka ga ustazi da jemunsa yana tsalle yana ce oyoyo baba oyoyo baba oyoyo to wani baba kenan ta iya yiwa wani ma baban ya girme wanda yake ce masa baban ta iya yiwa kai yana ce oyoyo ba wato ya girma wanda yake ce masa ba yadda da mu lafiya hoton shehu ibrahim abu ya mace mana majalbin bai a ce mana ga adilai ranan mun ga an rataye hoton wani kato wanda bai kai silifin bai kai takalmin manzon Allah ba amma menene an rataya hoton sa Sitam din Shehu Ibrahim da muke mannawa a mashin ɗinmu ranar mun ga an manna sitam ɗin wata fati duk wannan sunna ce amma mu da muka yi ma manzon Allah muka yi ma waliyan Allah muka yi gan manzon Allah mu ne halakar ko mu ne ɗan gida su da suka yi ma wani shugaba su da suka yi ma son zuciyar su da suka yi ma mummunan tunani sai na ce da mutum jama'a manzon Allah suke so wallahi ba su san manzon Allah wallahi ba su san in suna son manzon Allah yadda suka fito ranar da shugaban kasa ya zo wancan shekara su fito bana mutan sa alaji suna yi wa manzon Allah su fito in dai suna son manzon Allah su kuma su fito yadda suka bar matan su suka je kallon zuwan shugaban kasa su bar matan su su je kallon murnar samuwar manzon Allah to sun tuba kenan in ba su yi haka ba ba su tuba ba ƙarya suke yi makiya manzon Allah ya kuma bi alfinatihim ma laysa bi qulubihim abinda baya zuciyar su shine suke ba za su kun ga sai ka ga famu ne al-maghdubi alaihim wanda Allah ya yi shi dama kun ga kaman Allah ya san ko kuma Allah dama ya san ya san duk abin da yake faruwa Allah ya san dama da a samu masu bin son annabi da son waliyai da bin hanyar annabi da hanyar waliyai sai Allah ya san kuma da a samu waɗanda suke gaba da wannan abin sai Allah ya jero su a gari yace siratal ladina an'amta alaihim sai ce ghairul maghdubi banda wancan ninka mutanen da suke fushi suke gaba ranar da ne ranar da ake yin taron manzon Allah ranar da ake faɗin sifofin manzon Allah shi yasa mu mun gode duk wani duk wani guluwin mu da tsanantawan mu a faɗa min yi cikin manzon Allah in min yarda ko kuma a ce mu ba ku san manzon Allah shi ya fi dacewa wannan balina ban da ba su aka ce ba su su su ne da tsara wanda suke ce annabi Isa Allah ne kuma suke ce Maryamu ma Allah ce kuma suke ce akwai ainihin Allah wanda kake ce dai Allah uku kuma ko a wajen Allah uku nan sun dace da waɗannan dan mu mun ce Allah mu guda ɗaya tauhidin mu al-wujud samuwa Allah saman mene bila bidayatin wala nihayatin laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi intiba'un farkon sa ba ta da farko karshen sa ba ta da karshe jalla an tamthili wa tajbihi wa amma kanin yastaqidu fihi mu Allah mu ya buwaya baya da wajen zama baya da kama sannan kuma baya da jira kuma baya da wani wajen da yake tabbata li'annahu kana wala makan domin Allah ya kasance su ba waje fil azali lam yahwi zaman kun fil azal zamani bai taba taro ubangiji ba wannan shine aqida su kuma da suka zo kai suka ce kuma suna da tauhidi uku tauhidin su na uku shine irin tauhidin kirista da kanka fara da bin kalu inna Allah salihu salada sai suka ce su ma tauhidin su ya kace kace uku akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma'i wa sifat wanda cikin wannan tauhidin ne suka shigo da siffanta Allah da siffan jiki kana biyo abin a hankali a hankali sai ka ji an ce maka Allah na hannu sai ka ji an ce maka Allah na fakowa wato idan sulusun dare yayi yakan sako ma haka yakan sako tol tol ya sauka mataki mataki haka suka faɗa a littafin wallahi wannan magana magana su ne cikin littafin su ce su ce maka Allah zai sako daga wannan matakalan ya sako haka yake sakowa daga sama farko kana bincikin wannan tauhidin abin da zaka bincike to wannan tauhidin sai shirya shi ko ya ku ji dalilin da yasa suka saka tauhidin su guda uku sun saka tauhidin su guda uku ne domin su yi kansilin sun tawakkuli da Allah su yi kansilin na tabarruki da manzon Allah sannan su yi kansilin na riko da waliyan Allah domin su sada mutum da manzon Allah sannan kuma su sufanta Allah a matsayin jiki abin da ya sa suka fito domin tauhidin amma duk magabata babu wani magabaci guda ɗaya ne wannan tauhidin aqida na ahlus sunna guda biyu ne daga aqida sai masu yidiya ba su sifanta Allah da da sifan halitta ba Allah bai sifan ba zai yi Allah ya sifanta da sifan halitta ba ba zai yi ba zai saka su yi ne ba wani sani ba babu wani abu da yake kama da Allah sai zama to cikin wannan tauhidin nasu guda uku irin tauhidin yahudu da nasara suke abin da suke kusan da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa mana dangane da allazina an'ama Allahu alaihi ma'ana bayan Allah wato tun daga annabawa siddiqai shahidai salihai da kuma su munafukai yahudawa wanda suke kafi suka kafi shi manzon Allah kuma nasara wanda su ma suka kafi shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi da sarkin adalci ne kun ga dai suka sun kariya ta annabi amma annabi shi ya gaskata annabawan su ya faɗa musu darajojin annabawan su wanda ba su sani ba ya ce shi tafiyarsa shi ne kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal ahbar wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rasul duk wani annabi mun yi amma ko da yake da annabi amma wanda suka tabbatar da sufan manzon Allah na littafin su suka yi amfani da shi Salman al-Farisi asalin sa kirista ne Salman al-Farisi sahabin manzon Allah ainihin sa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa ainihin sa kirista to abin da ya faru malamin sa da zai yi wa fadi sai ce to yanzu kaga wannan addini ya lalace an cancanta maganganun Allah an canja sifofi da Allah ya tabbatar da annabi da bai lokacin zamani amma annabin nan yayi kusa zuwa sabila da haka yanzu ka tattara ka tafi canja sariba madina kenan mun karanta a jiya mu cewa wannan annabin zai sauka a yasriba madina amma ka tattara da zai ko haɗu da shi ka yi imani da shi shine annabin ƙarshen zamani Imam Al-Farisi ya ji abin da malamin ke faɗa ya tattara rabbobinsa bayan malamin kan ya mutu ya koro su yana neman hanyar da zai iya zuwa duniya yana tafiya na tafiya na tafiya a hanya sai ya ci karo da shi shi yana tambaya ne ina ne ina ne hanyar da zai iya tafiya da shi ya suka ce mun sani za mu kai ba ashe azzalumai ne sai suka kama da suka daure shi suka sai da dabbobinsa suka raba da hannu bayan sun daure shi kuma suka kai shi kasuwa suka mai da shi a suka sai da shi a matsayin bawa shi kenan bayan an zo an tafiye su kawai da aka sayo su aka watsa su sai kawai Allah ya tashi sai ya faɗo kawai a cikin a yasriba a matsayin bawa yana matsayin bawa ya tambaya nan ina ne sai ai nan ne yasriba sai sai shikenan wanda suka kama ni suka daure ni suka ce da dabbobi na ma na yaje ni dama ni gaya na da zai yasriba na Allah sai na aka kai ne sarana na kan da binu sai ji ana ce ja'a muhammadu ja'a rasulullah ja'a muhammadu ja'a rasulullah kawai sai kace da binu ya faru yayin yana cewa ubangidansa wai wai wai wai muhammadu ya zo wai annabin Allah ya zo sai ubangidansa ya mare